ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيقول المؤلف باب ما جاء في السحر باب da yazo akan maganar sihir da mu ambaci kwanan wata ba ko 21 ga watan Rajab hijira 1446 haka 21 ga watan January shekara ta 2025 Muhammad ibn Abdul Wahhab a cikin littafin Kitabut Tauhid yace babu ma ja'a fi sihiri babin da yazo dangane da sihiri ana cewa sihiri ana cewa dabo ko ka ce rufa ido ko tsafi duk suna faɗowa a cikin babin sihir a wurin malamai shine duk wani abu da ya wuce hankali ya saba da al'ada ba karama ba ce ba mu'jiza ba ce ba za ka iya bayanin yadda aka yi aiwatar da wannan abin ba yana faɗowa cikin babin sihiri ya danganta kuma da dalilin da ya sa aka yi shi wannan sihiri din ya danganta da dalilin da ya sa aka yi wannan sihiri din a garaf ne da yawa ko manufofin da suke sawa ake yin shi da yawa wanda Allah maɗaukakin sarki ya ba da labari a cikin alkur'ani ana yin shi ne don rabawa tsakanin mutum da matashi an raba mutum da matar shi wanda a cikin anwa'u sihir shine suke cewa sihiru tafrik an raba tsakanin miji da matar shi wannan shine abin da yafi shahara a zamanin baya ko a shigo da soyayya inda bata nan ko a raba mutum da abokan hulɗar shi ko a raba mutum da aminan shi ko kuma dai a sawa mutum wata cuta ko wata rahin lafiya ko a sama mutum wani abu da zai sa shi mantuwa duka nau'ikan sihiri ne malam da ya kawo ayoyi da hadisai da suke magana akan sihiri da kuma hukuncin wanda ya yi dabu ko tsafi ya ce wa ƙaunin ta'ala akwai faɗin Allah maɗaukakin sarki walaƙa da alimu lamanish tarahu malahu fil akhirati min khalaq har yanzu tana ƙarafa wannan tana cikin suratul baqara wa taba'u ma tatlu shayatinu ala mulki sulaiman wa ma kafara sulaimanu walakinna shayatin kafaru يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت cikin ayar sai yace wala qad alimu yahudawan da aka saukar da ayar akan su wanda suke cewa asali annabi Sulaiman alaihi salam shine yayi sihiri sai yace su yahudawan sun sani har a littafin su an gaya musu wala qad alimu laman ishtarahu wanda duk ya koyi tsafi ya koyi sihiri ya yadda ya watsar da addinin shi saboda sihiri ma lahu fil akhirati min khalaq Allah ya ce bai da rabon komai a ranar gobe alkiyama ɗaya daga cikin hukuncen hukuncen sihiri ko dabo ko tsafi duk wanda ya dabo ko tsafi a ranar gobe alkiyama bai da rabon komai haka hukuncin yake a wajen ahlul kitabi yahudawa da nasarawa wala kada alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq wala bi'sa ma sharu bihi anfusahum law kanu ya'lamun Allah ya ce tir da abinda suka fanshi kawunan su da shi su karbi wasu dabaru na duniya da za su karbi kudin mutane ko da za su nemi soyayyar mutane ko da za su karbi ra'ayin mutane kuma su gurbata addinin su wala bi'sa ma sharu bihi anfusahum law kanu ya'lamun wa qawluhu abin da ke magana da nuna ɓatancin sihiri sai yake cewa yu'minuna bil jibti wat tagut ayi da muka yi ta wuce ta a baya alamtar ilal ladina utu nasiba min al kitabi yu'minuna bil jibti wat tagut wa yaquluna lil ladina kafaru haula'i ahada min alladhina amanu sabila malam sai dauko tafsirin ibnu kasir ce umar dan khattabi ya ce al jibtu as-sihru abinda ake nufi da aljibutu shine tsafi ko sihiri ko rufa ido wa tsagut abinda ake kira tsagutu a shaifanu shine shaifani a cikin musulmi a cikin ahalul kitabi tunda an kawo ta akan za a bi abinda ahalul kitabi suke bi yace to suna imani da sihiri suna imani da shaifanu wannan yana nufi kenan har yanzu a al'umar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba za ka rasa mutanen da suka yarda da sihiri suke sihiri ba malam zai bada wani abin mamaki da ya faru tun a zamanin Umar dan Khattabi in ka shigo fagen yan siyasa in ka ce musu babu sihiri kamar da gangan kaci in ka shigo fagen shugabannin duniya in ka ce babu sihiri kamar da gangan kaci barantana ka shigo masu neman duniya a cikin yan kasuwa ko masu neman duniya a cikin mata ko masu neman mallaka har yanzu wannan sihirin yana tsakaninsu ce to yu'minuna bil jibti wa tagut zaka samu waɗanda suke yadda da tsafi in an yi abu za su ai tsafi akai asiri akai ai sihiri akai in suna nema kuma su ma za su yi sihirin za su yi asiri an taɓa ban labarin wata 'yar uwa ba wa'azin da ba a mata ba amma ta dage fir iyaka addu'a ba za ta yi ba ita ma wannan layin sai ta kauce take ganin bukatarta za ta iya biya na ƙin ba da misalin ne daidai da daidai da ya faru Allah maɗaukakin sarki da ya sa a gyara ɗin amma dai duk wa'azin duniya an mata kuma duk alamar ta salaha wallahi tana da akwai alama ta tsoron Allah da kwatanta wallahi tana da akwai amma da ta shiga wani tambal tambal ta ce ba za a gane ba ne kawai a batta ta gwada wancan abu so wannan yana gazgata maka alam tara ilal ladina utu nasiban min alkitab Allah ya ba su fahimtar alqur'ani yahuda kuma Allah ya ba su fahimtar at-taura da injila amma yu'minuna bil jibti duk da haka suna yadda da sihiri suna yadda da tsafi shi yasa ba abin mamaki bane dan katar da mutum an ce maka ahlus sunna ne ka gani wajen malamin tsubbu haka Allah ya faɗa utu nasiban min alkitabi yu'minuna bil jibti wattagut suna yadda da sihiri suna yadda da shaytanu Allah madaukakin sarki ya tsare mu da haka Umar dan Khattabi yake cewa aljibutu as-sihru wattagut ash-shaytan shi kuma attagutu an ce ash-shaytani ne Jabir kuma dan Abdullahi sahabi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace at-tawaghitu wadanda ake kira tawaghit sune kuhan bokaye yu'minuna bil jibti wat-tagut suna yadda da tsafi suna yadda da bokai so wannan dan kaga musulmi ya ce ma musulmi ne yana karatun alkur'ani yana karanta alkur'ani dan kaga shi yana tsafi tana iya yiwuwa dan kaga shi yana zuwa wajen boka tana zuwa yasa ma Allah ya ce ku yi mamakin irinsu na ga wani malami jiya a tiktok ya yi wata magana da yake ba da labarin sai yake cewa ga jihar da abin ya faru kuma asalin wanda abin ya faru a kansa ɓarawo ne sata ya je gida tsakar dare dira gidan yana ƙoƙarin lokacin da zai je buɗe inda zai yi ɓarnar kawai sai ga lokacin an fara shigowa gidan an buɗe gate motoci manya-manya suna shigowa gida motoci suna ta shigowa gida ƙarhe da ya ga abin da ya gani kuma sai ya koma addu'a Allah Ubangiji ka fidda ni idan ka fidda da na tuba wala haka na ji malamin yana bayani ya ce Allah ka fidda ni na yi alkawari idan na fita na tuba na daina sata daga yau shi da ya ce wallahi abin da ya gani masallacin da in musulunci ya zo masa yake zuwa ya yi sallah to manya-manyan da suke gaba 'yan hidimar masallaci masu kashewa masallaci kuɗi ce wallahi su ya gani ya ce kuma duk abin da ya gani ɗaya daga cikin duk abin da ya gani a gurin ya ce wallahi mutum an gasa mutum ya ce kuma a gabansa ya ga an cinye wannan mutum aka tahi kan da ya fito su kuma waɗannan mutanen sun riga ya fitowa kuma masallacin da ya dana unguwarsu su ne a masallacin gaba sahun gaba yau sun gama wancan abu kuma ya tadda su a masallaci a gaba inda da aka yi magana ya yi sharar gefe ya ce a gawa liman liman ya ce wai anya wannan addinin da gaske ake kwa ya ce anya da gaske ake ya ce shi ya ga abin da ya bahi tsoro a wannan daren ya ce kuma wanda ya gani suna wannan masallacin kuma su ji tsoron Allah anya da gaske ake musulunci ake wani da gaske abin da yake gazgata maka Allah maɗaukakin sarki yadda ya faru cikin ahalul kitabi haka yake faruwa a cikin musulmi in ka shiga cikin yahuda wanda suka kware a tsafi suke tsafin akwai malamansu in ka shiga cikin kiristoci wanda suka kware da tsafin suke tsafin akwai malamansu haka in ka shigo cikin musulmi wanda suka kware da tsafin suke tsafin akwai malamai a cikin musulmi in nace malamai wanda ake kira da sunan malamai ko jiya mun bada labarin guda ɗaya a karatun fada a kwalkwale kan mutum a masa rubutu a hana hi sallah ya hana wata masifa ta duniya ta same shi kai tsaye wani abin sihiri ne dan babu dangantaka tsakanin rubutu da hana kuma wata tuhuma ta faru a kanka dole sai an shigo da wani surkulle wani abin shine yake amsa sunan tsafi to wanda ake wa sun yarda da shi waɗanda suke yi ɗin sun yarda da shi kuma ko da an haɗa da ayar ƙur'ani ɗaya daga cikin abin da za ka gane shine in aka rubuta ma ƙur'ani da sigar da ba ita ake rubuta ƙur'ani ba wani abin nau'i na dabo da sihiri yana shiga ciki mutum ya ce maka bismillahir rahmanir rahim yayi bin ba yayi sinun in ya zo mimun ɗin ya buɗa ta ya katuwa ya rubuta sunanka ya rubuta suna yari an fita daga ƙur'ani dan a ƙur'ani babu inda Allah ya sa sunanka a mimun ba inda Allah ya sa sunan matar da zaka aura a cikin mimun idan aka sa ta an fita daga karatun ƙur'ani an shiga wani dabo an shiga wani sihiri sai da a nemi tuban Allah maɗaukakin sarki ko da da alƙur'ani aka yi wannan abu idan an ƙare kuma za a ƙara wasu sharuɗa wanda shaiɗanu ko aljanu suke sawa to ɗayan abin mamaki shine Allah yana mamaki ya mutum zai karanta ƙur'ani ina tanana ta ƙur'ani saboda mu ake magana a kanmu mutum ya karanta alƙur'ani ya fahimci alƙur'ani ya san zancen Allah ne kuma yake tsafi yu'minuna bil jibti wa tagut wa yaquluna lil ladina kafaru suna cewa ga waɗanda suke sun kafirta haula'i ahda min alladhina amanu sabila ai waɗannan ma sun fi zama akan daidai akan masu imani har yanzu akwai wanda suke ganin rayuwar arna kamar ta fi tsari ta fi daidai akan rayuwar musulmi rayuwar kiristoci ko rayuwar turawan yamma kamar ta fi zama akan daidai akan rayuwar musulmi Allah ya tsare mu muna magana Jabir da yace at-tawagit kuhan wanda ake kira tsagutu sune bokaye kana yanzilu alaihimu shaytan su bokaye su ne shaidanu suke ziyartarsu duk inda boka yake baya iya bokanci har sai akwai wani shaidani a tare da shi shi yana ƙungurumin daji a zaune shaidanin ya ajiye shi ago shi kuma shaidanin zai baza 'yan uwansa da abokansa za su samo masa labarin da ke faruwa cikin gari wanda yake da bukata zai je gurin bokan kafin ya je za su faɗa ga wane ɗan gidan wane mai kaya kaza mai higa iri kaza zai zo da matsala iri kaza galibi abin da yake faruwa kenan an ce su aljanu suna da advanced technology sama da ɗan adam na taɓa jin wani shiri da aka yi a kan da triangle a masallacin malam albani allah maɗaukacin sarki ya gafarta mashi aljanun da aka yi wata tattaunawa da shi ya ce wallahi muna gaba da ku a technology wani abin da muke da akwai yanzu sai an yi shekaru za ku tadda shi ɗaya daga cikin abin da aka ba da misali shine akwai wani mai gona aljanu suke masa barna a gona ran da ya zo ya kama wani ya tafi da gudu da niyyar zai kama shi a yi aljani ne bai sani ba sai ya ji ya haska masa wani abu mai kamar tocila ta ya ji gaba ɗaya jikinsa shoki saboda haka a gurin ya faɗi wannan mutumin ya kaɗa kansa ya tafi sai daga ake gaya masa ai wannan ɗin da ya dallara masa tocila ta masa shokin aljani ne ta shigo cikin mai ko ba ta shigo ba na wannan torchlight din wanda za a haska maka hasken torchlight daga karshe ka ji shokin ne ba torchlight ba ce ba ta shigo ta kai shekara nawa da ganinta na na kai da ganinta kai shekara nawa na two years ko kuma wata kilo da ganin an doda na a jikin mutum daga nesa ba za ta yi ba sai dai idan an kara maka jikir sai ta jaka to su ta aljanu tun sama da hekar ahirin idan aka dallara wa mutum zai ji shokin ɗin a jikinsa to kaga kenan su tun sama da shekara ashirin sun zo gurin kuma idan aka dallara tana yin wannan shokin ɗin so watakil sun wuce duniyar 'yan adam a technology sama da duniyar da muke da akwai so watakil daga cikin abin da suke da akwai shine wannan hanyoyin sadarwar da muke da akwai sun riga mu samun su da haka lokacin da kuka kare shawara a gumal bara ku je gurin wane kawai ɗayan waya zai ɗauka sai ya buga wanda suke tare da bokan da wane da wane za su zo matsala iri kaza da matsala iri kaza kaza da kaza shi ne yake faruwa sai kuma wannan aljanin kawai zai gaya bokan wane zai zo daga gari kaza sunansa kaza ɗan gidan wane ne jikan wane ne matsala kaza za ta kawo shi da haka lokacin da za ka zo gurinsa kana zuwa da ka fara bayan sai shiru kai ne wane sai kai mamaki zirci daga gari kaza eh jikan wane eh babanka wane eh babarka wance eh matarka kaza eh sai ka ji duka ya faɗe ka in ma yana mantuwa shedanin yana kansa yana sake tuna masa abin da aka faɗa sai ce to matsala kaza da matsala ta kaza ta kawo ku sai mutum ya fito yana ta mamaki ai ya gaya min sunana ma ya gaya min kaza to ɗaya alamun da ake gane wanda ka je gurin sa boka ne ya ambaci sunanka kafin ka gaya masa duk wanda ka je gurin sa yana cewa kai ne wane kafin ka faɗa to boka ne kuma suna amfani da abin da shi ɗan adam ya furta idan baka furta ba to boka ba zai iya sani ba in kana so ka gwada riƙe abinka a rai samu wani boka da ya shahara da bokanci kada ku yi zancen da kowa kada ka gaya wa kowa kuma kada ka saƙa a ranka ga abin da za ka yi kawai tafi wala da aka ba shi mamaki na ga wata drama zo drama ce ta 'yan islamiyya shi idan yake so ya jarraba bokan lokacin da zai yi haka tsakuwa yake ɗaukowa a bayan shi in ya ɗauko tsakuwar sai ya yi ƙoƙari ya ƙirga guda nawa ce ya ɗauko in yawa bokan haka sai ya ce guda kaza ce ka ɗauko saboda lokacin da yake ƙirga ta a zuciyar shi shedanin kan iya shiga cikin zuciyarsa ya game zuciyar take iya sakawa zai iya ba bokan labari shi yasa to lokacin da ka saka abu a ranka boka za iya bahi labari manzo Allah tabbatar shedanu suna shiga jikin dan adam irin yadda jininsa yake shiga jikinsa in dai jini zai shiga to dan shedan zai shiga gurin to a zuciyar dan adam kuma jini na bugawa har tana harba jini sassan jikinka da haka in dai za a saka abu a zuciya to shedani zai iya ganin wannan abu kuma zai iya labari labari da haka lokacin da yaron yake so ya kure bokan sai ya gane cewa to ai duk abin da ya saka a zuciyar shi ana faɗi kawai da zai masa ƙuri'a ta ƙarshe kawai ya ɗaka ya jinko tsakuwar da shi ma bai san adadin ƙwaya nawa ce ya ɗauko ba sai ce guda nawa ce a hannuna bukan ya kalle shi ya ƙare masa kallo sai ce kai ma baka san abin da ka ɗauko ba kaga kenan yana iya sanin me mutum ya saƙa ko me mutum yake so idan ɗan adam ya furta abin da yake so so wani lokaci idan kana so ka ƙure boka kar ya san abin da ka shirya za ka tambaye shi ko kuma idan kuka yi mitin bara mu je mu tambaye shi akan kaza akan kaza shi dano za su tabbatar masa ko za su bashi labarin abin da kuka zartar shi ne jabir yake cewa to akwai shaidanu suna sauka akan kowane boka fi kulli hayyin wahid a duniyar da yace kowace kauye kowace riga ba sa rasa nasu shaidanin ko boka kuma har yanzu al'amarin yake zai wahala gari ya amsa sunan gari baka samu ɗan sihiri ko ɗan dabo ko ɗan rufa'i da ba ko malamin tsubba a garin zai wahala ba a samu ba ya tafi kulli hayin wahid a kowace unguwa ana samun guda ɗaya a babin da muka wuce a baya hatta idza fuzzi'a an qulubihim qalu madha qala rabbukum qalu alhaq mun faɗi cewa hatta abin da aka zartar a sama in mala'ika Jibril ya gaya wa sauran mala'iku to shaɗanu suna ɗaukan wannan saƙon su gaya wa mutane. Idan za su ɗauko saƙo daga sama, su isar wa bokaye, to ku yi zance a tsakaninku su ɗauka su isar wa bokaye wannan shi ne ya fi kowanne sauƙi a tsakaninmu. An abi Huraira, an karɓi hadisi daga Abu Huraira, radiyallahu anhu, anna Rasulallahi sallallahu alaihi wa sallama kala. Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce, "Ijtanibu saba'al mubiqati." ku guje ma abubuwa bakwai masu hallakarwa manzo Allah ya faɗa duk wanda ya samu kansa a cikin ɗaya to hallaka zai sai manzo Allah ya haɗe su ya ce bakwai masu hallakarwa ku guje su ƙalu suka ce ya rage ta ya rasulallahi wa ma hunna ya manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama wa ma hunna menene abubuwan nan bakwai ka rage ta sosai menene abubuwan nan bakwai masu hallakarwa ƙala sai manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce a shirku billahi akwai shirka ga Allah duk wanda ya sama Allah maɗaukasan sarki kishiya wannan mutumin ya halaka ya lalace bai da amfani da zai samu a lahira na biyu sai ce wa sihiru akwai tsafi da dabo da bokanci wannan su ma duk wanda ya samu kansa ciki hallakakke ne halaka zai wa qatlun nafsin lati harrama Allah illa bil haqqi da kashe ran da Allah maɗaukakin sarki ya ce kar a kashe idan ba da haƙƙi ba haka ba siɗi ba saɗaɗa a kama mutum a hallaka yin hakan yana jawa mutum halaka a wajen Allah maɗaukakin sarki wa aklun riba da cin riba kuɗin ruwa yana halakar da mutum yana lalata rayuwar duniya yana lalata rayuwar lahira wa aklu malil yatim da cinyewa marayu dukiya a mutu a basu basu da gata ba su da ƙarfi ba su da wayo su waye gari iyayensu sun bar musu komai su girma babu komai to duk wanda ya irin wannan to yana cikin wanda suke halaka a rayuwarsu ta duniya Allah madaukakin sarki ya rufa mana asiri kuma ba dole bane maraya fa sai mai karamin ƙarfi ba dole ba sai dan mitsitsi zaka iya samun mutum babba amma kuma afi ƙarfin shi wataƙil dukiyarsa sai an bo su gurare za ta fita a nuna masa ba za a fidda wannan dukiyar ba sai ya yi wahalhalu ya yi wahalar da ba ta zama dole ba a tatsa kuɗin da ba dole ba har wannan yana faɗuwa cikin akilu amwalil yatim akilu amwalil yatama cin dukiyar marayu ballantana kuma ƴan ƙanana da ba su da ƙarfi ko dubara da za su iya cewa a yi ko kar a yi wa tawalli yawman zahab da kuma gudu a ranar da musulmi da arna suke gwabza yaƙi ranar da aka haɗu don yaƙi mutum ya juya baya don gudun mutuwa ko don neman tsira wannan abin hallaka ce wa qazful muhsanat da kuma ƙazafi da mata da suke kamulallu kamammu alghafilat waɗanda suke gafalallu almu'minat masu imani matan da ake jefansu da bakar magana kuma bakar magana ta yi tasiri shine zamanto su a karan kansu muhsanat ne muhsana shine ba ta tallar tsiraici ba ta fidda tsiraici kuma ba ta wani abu wanda yake ya saba shari'a kuma galibin su zamanto ƴaƴaye in san samu masu aure akan kalmar muhsana muhsana tana zuwa akan ƴa muhsana tana zuwa akan mai aure alghafilat mutanen da ba su nuna gogaggu bane wayayyu sana almuminat masu imani wannan su ne wanda in kai musu ƙazafi Allah maɗaukakin sarki ke kama mutum da hukuncin ƙazafi kuma ake wa mutum hukuncin ƙazafi a rayuwar duniya shi sa malamai suka ce har abada ita matar da mutum zai aura ya ji daɗin aure da ita akwai nau'i na locality a tare da ita sai ka ganta haka local shi yasa Allah ya zo maganar muhsana sai ake cewa al-muhsanat al-ghafilat al-mu'minat algafilar shi ne duk abin da duniya take tafiya a kansa ba ta kare komai ba akwai matar da ta kurewa duniya gudu duk technology na duniya ta iya duk inda duniya ta je ta je ta irin wannan matar sai a hankali ana iya samun momine a cikinsu ana iya samun na kwarai ana iya samun masu biyayyar miji amma ba lallai bane gaskiya ka iya tankwara ta yadda kake santa amma in kana son ka ga matar aure wadda ake zama lafiya to ka ganta da dan kauye kauyen nan haka a jikinta wani lokacin ku ji hawa lifta bata iya dannawa ba ka siyo mata android bata iya take ta ba wani lokacin za ta tura masa heta jira ka kazo in nahi ganan ya za a yi in nahi ganan ya za a yi in nahi ganan ya za a yi amma kana so android kaga fur fur fur ta higa ai wannan bata da kaza wannan mai kaza ce ai an wuce ana kaza to akwai damuwa kuna kallon labarai da ita da an faɗi wani abu ga ita ce take tafa tana ƙara maka bayani to irin waɗannan gaskiya sai a hankali wannan ba ina magana akan kuma wanda suke tsageru ba akwai wanda in ka gansu a tiktok dama ka tabbatar wannan maganar kamewa babu suna za ka ji ana waraddi yanzu ke ‘ya'yanki in suka taso ko jikokinsu in suka taso suka ganki haka da kike tsammani wasu tallar tsiraici wasu tsiraicin wasu karuwanci wasu irin kaza to irin wannan duk kalmar da ka faɗa a kansu ko da an je wajen alkali ba a hukunci a kansu yanzu inda yarinya za ta fito daga gidan mahaifinta ta yi wanka ta ɗora gyale a kanta ba ta rufe ƙirjinta ba ba ta rufe ƙafafunta ba rabin hannayenta a waje tana ƙanhin turare in wani ya kalle ta ce fasikar banza in ta yi ƙara a wajen alƙali mai za a yi me yake nufi da fasika mazinaciya ko in ta yi ƙara a wajen alƙali mai za a yi ba ta taɓa zina ba ba ta taɓa iskanci ba amma yanayin yadda ta fito in ka ce mata fasika fasikar aka fassara kana nufin mazinaciya in aka je wajen alkali ka faɗa eh na faɗa kuma ana shari'ar musulunci ɗari bisa ɗari za ma bulala tamanin na za a masa wakili ka yi gaba kada ba na'am eh ai ba haidar zinabe mata kawai fasika ya ce mata kuma fasikar tana nufin mazinaciya na'am na'am zinace kala-kala na'am Allahu alaihi wasallam na'am na'am malam yace ita shari'a tana kallon abubuwa da yawa kafin ta wa mutum hukunci matar da za ta baro gidan mijinta ko ta baro gidan mahaifinta ta sa turare a jikinta kuma a jikin turaren duk wanda ya ce mata mazinaciya daidai yayi da umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama manzon Allah ce duk matar da ta sa turare a jikinta ta fito dan a jikin wannan turaren manzon Allah ce fasika ce ko mazinaciya ce kuma ta shaida cewa mazinaciya ce to mu cire mata ma turaren ta fito yanzu kirjinta a waje ta fito hannayenta a waje ta fito kwabrinta a waje ko mun san mata muhsanat ai hijabi suke sawa da su lullube jikinsu irin da Allah ya faɗa ita he ta kisa na ta aka faɗa ko aka he ka mata hedar mazinaciya ce ba bulala ita ma akanta haka matar da ta fito ta nuna ita wayayya ce akan titi ta ci ado mu a nan gurin hausawa ta gilas ba laifi ba ne ba amma akwai gilas da za ka gani aka sa kawai na neman kawai nema na waye ne ta ɗora muku ɗan wannan gilas ɗin na reni ɗol eh tana tafiya tana kallon mutane akan hanci wannan wayayya ce ko wayayya kuma tana da bambanci da gafilat mata ne da za ka ga kawai ba ruwansu sha'anin gabansu sha'anin gabansu yake hatta takalmin da suka sa ba irin wanda zai ja hankalin maza ba ne akwai wanda tsanan tafiya za ka ji kwas kwas kwas kwas idan a horin yake kowa ya daga kai ya kalle su so wannan ba sa cikin irin matan da Allah ya bada hukuncin zina ko hukuncin kazafi a kansu shi yasa ya ce to wallazina wa qazful muhsanat al-ghafilat al-mu'minat da haka duk matar da take saya wa kanta mutunci da dattako to tana sayawa kanta mutunci ne da dadda ko daidai siffar da shari'a ta bata in ta zubar haƙinta da martabata take zubarwa Allah ya tsare mu so daga cikin waɗannan abubuwan da guda bakwai manzon Allah ya ce suna halakar da masu aikatawa har da sihiri da tsafi a cikin su wa an jundub marfu'an jundub ibn junada an rawaito hadisi daga gurin sa marfu'an yace haddu sahiri darbuhu bis sayfi rawahu tirmidhi wa qala as-sahihu annahu manqufun sahabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace shi a gurin shi hukuncin wanda aka kama da dabu da tsafi kawai a sare kan shi da haka in ana zaman lafiya a tsarin addinin musulunci idan aka kama boka ba zancen ya tuba idan aka kama boka ba zancen a ce a nemi ya tuba ko ya daina kawai kashe shi ake an huta ya tuba zai amfani shi a lahira bai tuba ba al'umma ta huta da sharrinsa wallahi da babu bokaye da ba matsafa wallahi rayuwar da muke zuda ba irin ta muke yi ba waɗanda suka gurɓata rayuwarmu suka hana ta daɗi a cikinmu wallahi har da bokaye da matsafa idan an samu miyagun sojoji su suke taimaka musu idan an samu miyagun 'yan kama mutane da kidnappers da waye su suke musu malinta in ka samu ɓarayin gwamnati su ne malamansu in ka samu gawurtattun karuwai su ne malamansu in ka samu gawurtattun kaza su ne malamansu mugayen 'yan kasuwa tare suke ma'aikatan gwamnati tare suke to duka irin waɗannan in ka cire bokaye daga gindinsu wallahi abin da suke da ba za su yi ba to musulunci da ya kalli barnar da suke malamai suka ce in dai an kama mutum da bokanci kawai a kashi ya fi sauki matsala kuma da kuma mutane ba su ɗauki hukunci a hannunsu dan kaga mutum yana bokanci a ungoku kawai ka je ka ɗauki wuka ka yanka haida da dare wala shari'a ta baka wahala kuma wata kilwa nan mutumin ya fi ka gata a garin saboda duk waɗanda kuke tsammani za su goya maka baya in dare wallahi ba maki a falansa suke su suka shayar da mutane guba su suka lalata auratayya suka lalata rayatan mutane yawanci wasu gidajen ma in ka je duk ƴaƴan bokaye da ƴaƴan matsafa a cikin gidan wasu gidajen ƴaƴan ƴan ina da kare Allah rufa asiri to da duk wanda aka kama da irin wannan abin yayi kwaya ɗaya aka yanka to wani ba zai maimaita irin wannan laifin ba kuma daga kan wannan aikin ya tsaya yanzu wani matsafin in ka same shi zai iya gaya maka yayi lalata da mace da tafi ɗari da tafi ɗari to da aka kama shi akan mace ta farko aka kashi an kubutar da waɗannan mata casa'in da tara da suka biyo bayan waɗannan gurin ita ce hikimar shari'ar musulunci kuma wanda ya iya tsafi wallahi baya tuba sai ɗaiɗe ku na sha gaya wa mutane akwai ɗan uwa abokina yanzu babban ɗan sanda ne ya ce wallahi malam na koyi bugun ƙasa fiye da yadda kake tsammani na sha ba da labarinsa ya ce wallahi tallahi yadda na iya yadda ka san a ce maka 2 plus 2 nawa ce ansar don Allah wanda irin in bajira za a yi a kwakwalwa ka kamanta 2 plus 2 is equal to 4 za a daɗe ko ya ce wallahi tallahi haka nawa bugun ƙasa da yake so ya gwada min yadda ya iya bugun ƙasa ya ce malam wanda ya koya min bugun ƙasa ya ce tare ya koya mana da esa ta cikin shi zaɓarsa ya a cikin almajiransa ya haɗa shi da esa ya ce wallahi tare ya koya mana shi wannan mai bugun ƙasar in dai Allah ya waye gari ya tashi sai ya buga sai ya zana kuma idan ya zana duk wani abu da yake da dangantaka da shi ko za a zo gurinsa ko za a tambahi kowa duka sai ya gani kawai da ya tashi ya yi kut kut kut kut kut kut kut kawai ya ga zai mutu a ran nan ya goge sai in yi sau ɗaya ya gama amma ya goge ya sake komawa ya ce wallahi ya gani ya sake komawa ya ga tabbas yau dai ba zai wuce yau ba mutuwa zai haka in dai kasar gaskiya ce to haka ta nuna masa ya yi rufi ya tahi wani yaro ya ce masa wani ya ce jaka gidan wanci an aurar da ita ya ce ka je ta duba mu shi yanzu ya yadda yau bai iya ba ya ce ka je ta duba mu ya ce ana zuwa kawai da ta buɗe ƙasa ta shafa ce wallahi malam tana yin haka kawai da ta haka ta ce ka je ka gaya mai abin da ya gani haka ne ita ta tabbatar tun da ya turo ayayi tana doka sau ɗaya ta ce ka je ka gaya mai abin da ya gani haka ne ya ce in takaice maka labari wallahi tallahi a ran nan ɗin ya mutu to abin da wannan yarinyar ta yi ce kaga ke yana so ya gwada min abin da wannan yarinyar ta yi za ta iya shi ne misalin da ya ya ce amma wallahi na tuba kuma na san ƙarya ne kuma na san shari'a ta hana amma ilimin ya za a iya fita da kwakwalwata wannan ita ce damuwa wannan kuma cikakken ahalus sunna ne kuma wallahi na yarda da gaske sunna yake kuma na tabbatar ya daina amma wannan ilimin da ya tasiri a kwakwalwarsa ya zai da shi to shi yasa to yanzu wannan Allah ya taimake shi da addini ya taimake shi da sabati kuma ni ban ga mutum ma da za a ce wa ya keta tirenin da 'yan sanda ba tun da ya keta tirenin 'yan sanda har ya fito wadda yake wannan izu goma ɗin bai taɓa yin rana ɗaya bai yi ba ya ce wallahi suna farad ground suna tsaye ya ce wallahi ya yi wannan izu goma da ya saba na san ba maki wasu 'yan uwa sun ga hirarrakinsa ba na so in cika ba da misali ne da yawa na san za su fahimci wane ne ya ce amma wallahi malam na fahimci wannan abin na gane ba daidai ba ne to in ka ɗauko wanda bai da wannan imanin wanda bai da kafuwar wannan a addini ya za a yi ce maka ya daina bokanci ka yadda ya za a yi ce maka ya daina tsafi ka yadda ya sa kawai malamai suka ce a huta kawai a kashe shi hadduhu darbuhu bis saifi a doke shi da takofi kawai kowa ya huta wa fi sahihil bukhari an bajalata ibnu abda qala kataba umar bin al-khattab radiyallahu anhu umar dan khattab ya fidda wata sakula ya raba wa duk gwamnoninsa da masu rike da gundumomi ya ce a niƙatulo kulla sahirin wa sahira duk inda boka take ya boka yake ko bokanya mai tsafi ko mai sihiri mace ko namiji a kashe kowaye aka samu kala sai ce duka kasar musulunci da aka zagaya mutum uku aka samu suna da alaka da bokanci da sihiri faƙatal na salasa sawahira sai muka kashe matsafa guda uku wannan shine abin da aka samu a mulkin Umar dan Khattabi saboda yana so ya tsarkake masarautarsa in dai mutum yana da alaka da tsafi yace a kashe shi kuma sakula aka fidda aka zagaya da ita duk sassanin kasar musulunci yace mutum uku aka iya kashewa wannan da malamai za su dauka ko in ce da shugabanni za su dauka to dan dai kuma su ne matsafa wannan kuma duk wani shugaba na duniya illa man rahima rabbi sai wanda Allah ya rufa mu asiri yanzu akwai wasu abubuwa da suke ta fiddawa hatta waɗannan manya-manyan shugabannin ƙasar na duniya har su wallahi za ga wani tsafa-tsafan su nai in sai wajen gudu za ga akwai a jikin umbrella ɗinsu akwai a sandar da suke riƙewa ɗan littafin da ordinance yake kawo musu su riƙe duk akwai wannan tsafa-tsafan a jiki na ga wani badona ɗan wani ko ɗan koriya ne yana ta bibiyar vladimir putin duk abin da Putin ya yi wanda yake akwai wani abu na tsafi zai kaftar ɗinsa zai sa shi a cikin wani ɗan sa'ikin ɗin zai nuna maka wannan abin yana da alaƙa da tsafi mysterious abubuwa in yi zai ce maka wannan abin akwai wani mystery a tare da shi to shi kuma yanzu abin da ya ɗora wa kansa kenan duk inda Putin ya yi in wata sanda ce ya taɓa in wani signal ce in wani hannu ya ɗaga in wata duka ya ɗauko shi to idan za ka ɗauki mutum kamar Putin a ce maka yana tsafi ka ɗauki irin kamar tsukannan da dama kanzuwannin ƙasar yahudawa ko duwan da yake da alaƙa da yahudanci kar ka raba ɗaya biyu matsafa ne suna yin tsafi to yana kuma inda ka raba ƴan karnukansu baranta namu namu wani a ce maka yana da kada wani a ce maka yana da koriyar hula wani a ce maka yana da tarbi wani a ce maka yana da littafi wani a duka kowa da irin abin da yake da akwai kuma wani shahara da shi wani a ce maka cin mutane ya je makabarta ya ɗauko mutum ya ci wani kuma lalata da 'yan mata wani lalata da 'yan maza wani duka kuma tsafi ne so shi yasa irin wannan barnar da take cikin al'umma a rage ta aka ce din mai sihiri a kashe shi saboda a bar tauhidi Allah kadai shike iya yi kuma Allah kadai shike hanawa ya faru in ya bada ya bada idan ya hana ya hana lokacin da mutum zai yi tsafi ya mallaki abu zai dauka wannan tsafin ne ya taimaka mashi shi kuma lokacin wallahi ko bai yi tsafin ba wannan abin nasa ne za a bashi lokacin da za ka yi tsafi ka hallaka wani mutum ko ba ka yi tsafin ba wannan lokacin shi ne lokacin mutuwar shi kawai dai ka zamanto sababi ne don ka kara wa kanka da kanka musiba a rayuwar duniya wasu malaman su hana kansu bacci tsakar dare su sa ƙwarya su yi ta kiranka in Allah ya jarrabe ka mala'ika da ake ba da kariya ba su tsaya a kanka ba aka juyo maka fuskar ka saka ganka wala in suka soke ka sun soke ka kenan wala san kashe banza shi yasa duk mai neman rufin asiri in yaje kwanciya yayi abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta ka karanta ayatul kursi ka karanta qul huwallahu qul a'udhu birabbil falaq qul a'udhu birabbin nas kayi tasbihi kayi tahmidi kayi tahlili ka cika da la'ilaha illallah ɗin wannan ka yi addu'o'i ka kwanta a haƙarƙarinka in Allah da dimmi tsafi ba zai same ka ba amma ka ga da waya a hannunka ba ka ambaci Allah ba ba ka yi komai ba ka kwanta walla idan ba Allah ya so ba ka kariya ba tsirara kake ana ganinka shi yasa mutane ba a yadda ba ake yawan zama ba tsarki ba a yadda mutum yake nisa da ƙur'ani ba ba a da mutum yake nisa da ambatan Allah maɗaukakin sarki ba nisa da irin waɗannan abubuwan suna ba da dama a iya huda wani Allah maɗaukakin sarki ya rufa mana asiri fakatar na salasa sawahira wa saha an hafsa ya inganta daga hafsa yar umar dan khattabi matar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam radiyallahu anha annaha umirat bi qatl jariyatin laha saharatha wa qutilat hafsa matar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam tana da wata baiwata galibin sihiri da tsafi ana hadawa da yaran gidan mutane barorinka da amintattunka galibi da su ake hada baki wani lokacin hadda matarka wani lokacin hadda ɗanka mata da ɗa ko ana hada da su a zahiri daga alkur'ani fa ko ba muhaddata ne kafin ita inna ma amwalukum auladukum fitna kafin ita kace aya bi ka hada wa'ina aramomin ne kai ma biyun kake hadawa